muna cikin sauran dokar sura da ishirin da biyar za mu tashi a kan aya ta goma sha tara wanda zai karanta wani ibrahim shi na sai iya biyu yun shaidar usman bauchi wanda zai fasara maulanmu shehul islam a shehu gara usman bauchi radiyallahu ta'ala akamakum allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا
ومن يظلم منكم نذل عذابا كبيرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقد كذبوكم بما تقولون وما يستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نزغه عذابا كبيرا ranar tashin kiyama Allah zai tayar da dodannin da aka bauta musu da kuma kafiran da suka bauta wa dodannin in ya tara su ya ce a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dallus sabil ku ne dodannin da kuka batar da mutane na bayina waɗannan ko su da kansu ne suka bace sai kafirai su ce sai su ce a هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك wayannan dodanni su muka bautawa muka bar bauta maka su ku dodanni sai su amsa ce ma kuntum iyana ta'budu fa kafi billahi shahidan bayna bainakum in kunna an ibadatum laghafil ko kadan ba ku bauta mana mu ba musamman abin da kuke yi ba ƙarya kuke ba bauta mana ba to sai Allah yake ce to gashi nan dai dodannin sun ƙaryata ku sun ce ba ku bauta musu ba bima ta kodona kuma su tadi na sarfan wala nasara dodanni ai ba su da iko yin komai ba su iko su hana wani abu in zai same ka ba su da iko su taimake ka baka nasaran wani abu ka samu su ba komai bane wa mai zulmin minkum nuzikum azaban kabira karshen magana ne duk wanda ya zalunci yayi kafirci inna shirka da zulmun azim duk wanda ya zalunci yayi kafirci zamu dandana masa azaba mai girma kuma ba ba wai zaluncin kafirci kadai ba kowane zalunci mutum yake yi to Allah zai kama shi da zaluncin nan gurgurun yadda ya zaluncin nan idan bai nemi gafara wurin wanda ya zalunta ya mayar masa da haƙƙinsa ba
وأرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا كابرم من زون الله صلى الله عليه وسلم سنجي مسا ما لهذا القر- ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق كابرم دعما هكذا قام من زننسو آه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون mutanen da suke cin abin da kuke ci suna cin abin da kuke sha wai ku bi su wai su manzannin Allah ne Allah ya ce kaji jahilai wa ma arsalna qablaka min al-mursalina manzannin da muka aiko ka mun mu aiko ka wanda suka riga ka ai mu aiko su ba sai masu suna masu cin abinci ya kuluna da'ama wa yamshuna fil aswaq suna cin abinci kuma suna tafiya kasuwa ba kai ne farkon manzo mai cin abinci mai zuwa kasuwa ba saboda haka ne ainihin manzanni waɗansu jikuna ne masu ƙarfi masu annuri wajen Allah kamar mala'iku wane ma mala'iku to kuma sai Allah ya rataya musu jiki irin namu don mu samu damar mu mukabala da su su isar da aika gare mu mu tambaye su su yi mana bayani da suna da jikuna irin na daɗin ne ba za mu iya fuskantar su ba ba za mu iya tambaye su ba amma arsalna qabla kabla mursalina illa annam la yakuluna ta'ama yamshuna fi aswaq وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا هكذا وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من مجرمين haka muka sanya kowane annabi mun kafa masa makiya daga cikin makiya lokacin da Allah ya kafa dukkan khalifarsa dan adam to sai Allah ya kawo jarraba ya kawo wani ko makiyin wannan aikin kusa da shi in wannan ya ce gaskiya ne wacce kuce ƙarya ne ku karba gaskiya ne kar ku karba ƙarya ne tun daga annabi adam khalifa na farko inni ja'ilun dardi khalifatan sannan Allah ya kafa masa iblis aka yi tai aka yi tai har lokacin da aka ta aka yi har yayi dalilin fitowar mu daga aljanna muka zo nan duniya gidan wahala da ikon Allah da nufin Allah da muka zo kuma haka a lokacin da Allah ya aiki annabi Nuhu shi ma ya kafa masa ɗansa ya dage yana kafirci haka kuma ko annabi Hudu da annabi Salihu ko waɗannensu Allah ya kafa musu makiya annabi Ludu da annabi Ibrahim Allah ya kafa masa Namrud Namrud shine babban kafirin da ma yasa aka jefa shi a wuta amma wutar ta kaza kama shi haka aka hada annabi Musa da Fir'auna haka aka hada annabi Isa alaihi salam da Yahudawa haka shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka hada shi da waɗannan mutane ana ba shi hakuri ne yayi hakuri haka al'amari yake kullum ma haka abin yake duk lokacin da mai gaskiya ya fito mai ƙarya zai fito kusa ce ƙarya kake mai gaskiya ce gaskiya ne mai ƙarya ce ƙarya ne haka Allah yake yi ka rabbuka basira haka kuma haka Allah ya jarrabi kowanne Allah ya jarrabi annabawa da kafirai ya jarrabi malamai da jahilai ya jarrabi masu lafiya da marasa lafiya ya jarrabi masu hukuma da talakawa ya jarrabi kowanne dai an jarrabe shi da waɗansu mutane wa kana rabbuka basiran Allah yana kallon kowa da kowa komi da komi وقال الذين لا يرجون لقاء
الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نري ربنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نري ربنا وقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا وطوا الزائر موضع المدمر سني وأنن دي وقال الظالمون أنن وقال دد سني وأنن da an ce kalu an an koye sunayensu kenan amma an faɗi sunayensu wanda ba sa kaunan in an mutu za a tashi a gamu da sakamako har ma a gamu da Allah suka ce wai laula unzila alaina almalaikatu haka za a turo annabi me yasa Allah bai turo mala'ikun da za su zo tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su riga gaya mutane ga annabin Allah ga annabin Allah ga annabin Allah ba a gaman yadda aka faɗa a baya yakun malakun yakunu ma hu nazira me yasa Allah bai aiko mala'iku su zo su gaskata annabi Muhammadu annabi ne daga Allah ba daula uziyanil mala'ikatu aw nari rabbana ko ma mu ga Allah ubangijin namu da kansa ya zo ya gaskata ce shine ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai ba ku da iko ku ga Allah mu'minai ma fi alahira suke ganin Allah balle ko kafirai mai ganin Allah a duniya da lahira shine annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za a faɗa nan gaba alam tara ila rabbika kaifa majjazbil sauran mutane duka alam tara kaifa fara ala alam tara kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati dibaqa amma shi annabi sai ya ce alam tara kaifa alam tara ila rabbika alam tara ila rabbika shine mai ganin Allah duniya da lahira sallallahu alaihi wasallam aunare rabbana faƙad istakbaru fi anfusihim wa atawutuban kabir hakika sun sa girman kai a zuciyarsu wanda shi yasa suka rena matsayin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wa za a kawo wanda ya kai kamar su balle masa shaida auna re rabbana ko mu ga Allah da kansa hakika sun sa girman kai a zuciyarsu girman kai din nan shine asalin asalin kowane kafirci domin iblis shine asalin kafirai shine ya fara yin girman kai ya rena annabi adam ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ai na fi shi wanda haka halicce ni da hasken wuta shi kuma ka halicce shi da tabo mai duhu ai na fi shi wai zai gaya wa Allah to daga wannan girman kai din ne wastakbara wa kana min al-kabirin ya girman kai ya zama shine asalin kafirai to daga nan kowane kowane kafirci to girman kai ne asalin sa kuma kowane kin wali girman kai ne asalin sa kowane kin wani abu na gaskiya girman kai ne asalin sa wa tau sun sun yi dagawa utuwan kabiran dagawa mai girma يوم يرون الملائكة لا بشر يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا ai kowa ma zai ga mala'ika duk wanda ya zo duniyan nan zai ga mala'iku ranar da zai mutu su zo su ba shi tsoro ko su zo su yi masa albishir in mutumin banza ne Allah ya kiyaye Allah ya faɗa mai yadda abin zai faru walau tare idis zalimuna fi ghamaratil mauti wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون الله ان الحق وكنتم عن اياته تستكبرون كان يجري من كيدين muminai bayin Allah mutanen kirki ba innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru wa abshiru wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم كوا ما تي ياك ملائكة أنا ندري كوا ملائكة يزوي باني سورو كوا كم يزوي مثلا البشر تشجع الجنة الله يسامحك مما تشجع الجنة yawmaidan mala'ikata la bushre babu babu murna yawma idin ranar lahira lil mujrimina ganin mala'ika ba alheri bane wajen mugun mutum ko ko lokacin mutuwarsa ko bayan ya mutu wa yaquluna za su riga ta hijran mahjura kalma ce wanda suka saba da ita wato kamar dai Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye shine ma'anar hijran mahjura Allah ka tsare Allah ka tsare ka Allah ka tsare shine abin da suke wada in sun ga abu mai muni ko sun ji labarin wanda mutum ce hijiran mahajura hijiran mahajura Allah ka tsare Allah ka tsare فقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا sai muka tasan ma dukkan ayyukan da suka yi mai kyau kamar ciyar da miskinai kamar ciyar da baki kamar tausayawa ababen tausayi kamar shayar da alhazai da tsaya musu a cikin harkokin haji amma ba imani to duk wannan ayyuka da suna da imani da sun amfane su ha kuma red cross da kuma tausayin dan adam da ta inda duk abin ya taso sai ga sun tashi sun je wai za su taimaka da kuɗi za su taimaka da barguna za su taimaka da abinci za su taimaka da magani amma ba su da imani wayannan abubuwa da suke yi na tausayawa da suna da imani da ya amfane su a lahira amma tun da ba su da imani to Allah ya mai da shahaba'an mansura wato kamar kura wanda take fita tsakanin tagogi in hayaki ya za ga wani abu shine haba'an mansura saboda haka bai da amfani amma za su samu wani abu a duniya Allah ba zai bari haka ba domin khairun nasi man yanfa'un nasa duk wanda yake amfanan mutane to Allah zai saka masa tun daga duniya tun da bashi da rabuwa lahira to a duniya dai za a saka masa ko a bashi jin daɗi na mulki na ƙasaita ko kuɗi masu yawa ko lafiya ko farin jini Allah zai musu wannan kamun su mutu amma sun mutu ba komai gare su sai wuta
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ma ta shiga aljanna wanda aka faɗa ɗazu baya aka ce a wannan abin da kuka ganin nan da shi da aljanna menene ai aljanna ita tafi am jannatul khuldi allati wa'ida almuttaqun to aljanna wanda aka yi aka ai aka yi alƙawari wa mu'minai masu tsoron Allah to magananta ne wannan yanzu yawma izin ranan da kafirai suke shan wahala dukkan ayyukansu ba su amfane su ba za su ga azaba kurugu kurugu ta tana yi manta kwaci kanta hannun mala'iku masu rike da ita za ta kama kafiri za ta yi musu azaba ana ba ta hakuri a bari sai an yi hisabi a bari sai an yi hisabi ana janta tana ja sai sun ga wannan lokacin da suke gani wannan musiba da wannan bala'i su ashabul jannati yawma idin wannan rana khairun mustaqarran wa ahsanu maqilan sun samu fiyayyen wurin zama da kyakkyawan wurin ini domin Allah zai mutane hisabi ne tun safiya kamun rana a tsaka a wannan ranar tashin kiyama din wanda yake abin daban-daban ne waɗansu za su ga abin duk gaba ke ɗaya ɗan ƙaramin lokaci ne aka yi aka gama waɗansu ko za su ga an daɗe waɗansu ko za su ga an yi ma an zauna ma shekara dubu hamsin to haka za a gani a lokacin su mutanen aljanna Allah ya samu daga cikin su da falalanta da albarka annabinsa sun samu mustaqarran khairun mustaqarran fiyayyen wurin zama mai daɗi wa ahsanu maqilan sun samu ma la aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin qat ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وانا رانا رانا تيتومي بنصور الحاقة الطامة الكبرى وانا تاقة دكتنا ينتني رانا تيتبنصور يوم تشقق الأرض يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا رانا تيودا za a kyakketa sammai bil gamami da gizagizai wa nuzila al mala'ikatu tanzila a saukar da mala'iku saukarwa yawma tubaddalu ardu ghayra al-ardi was samawat a lokacin an canja wannan kasar ba ita ce ba an kawo ta sabuwa fil an shimfiɗa kuma an nade sammai waɗanda aka sani an kawo waɗansu saboda haka wannan rana rana ce ta ban tsoro wa nuzila al mala'ikatu tanzila an saukar da mala'iku saukarwa, wato shaidanu ne da aljannu za su kewaye ‘yan Adam, domin ainihin ɗan Adam, ‘yan Adam mu kashi ɗaya ne daga cikin kashi goma na shaidanu da aljannu, a kawo su kewaye mu sau goma. Sannan a kawo mala'iku masu zaman duniya wanda suke aiki a duniya su kuma in an haɗa wannan kashi ɗaya ne daga cikin kashi goma su masu kewaye wannan sannan sauko da mara'ikun sama ta ɗaya su ma in an tara waɗannan duk gaba ɗaya kashi ɗaya ne daga cikin kashi goma mala'ikun da suke sama ta ɗaya sannan kuma sama ta biyu mala'ikun da suke sama ta biyu su kuma an tara waɗannan duk gaba ke da sai zama kashi ɗaya daga cikin kashi goma a mala'ikun sama ta biyu sama ta uku ta hudu har akai ta bakwai har aje al'arshi har aje al'arshi mala'iku su suna ta saukowa suna kewaye wannan wurin saboda wannan wurin ranar ya yi zafi waje a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangiji da mala'iku sun halarci wurin subhanahu wa ta'ala yi Allah ba a ce ya je wani wuri ko ya zo wani wuri amma in abu an faɗe shi da yake ƙur'anin arabiyyan ne sai a faɗe shi da arabci yadda za a gane raja rabbuka wal malaku saffan saffan يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة أن سوكا ملائكة تنزيلا سوكروا
الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عظيما
الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا رننكم dukkan mulki gaba ke ɗaya ba sauran wani wanda ya saura da shi Allah shi kaɗai ke da mulkinsa in yace limanil mulkul yawma ba mai amsawa sai shi limanil mulkul yawma wa ke da mulki yau kuwa sai shi ya amsa ce shi ne kadai mai mulki subhanahu wataala domin a duniya ya riga ya ba wasu aro aron mulki din ke sarkin gari kaza shugaban kasa kaza gwamnan jiha kaza mai gida wuri kaza kana mutane suna da mallaka suna da mulki a duniya amma ran da duk sarki ya mutu kamun abun ne cewa ba sarki ba ne gawa sunansa da duk shugaban kasa ya mutu ba wai shugaban kasa ba ne a gawa sunansa ha kuma kowanne ran da ya mutu mulkinsa ya mutu to dukkan waɗannan masu mulkin sun riga sun mutu an rushe mulkinsu tun ranar da suka mun mutu ba na da wata sarauta ba in an gama hisabi an shigar da yan aljanna za a naɗa wata sarauta wai za ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira yan je lahira za a ga mulki an naɗa yan aljanna to ba riga an naɗa su ba yan aljanna ba yi hisabi ba tukuna wayannan ko masu mulkin mulkin su ya mutu tare da su ba mulki yau kan ba ko mulkin aron ma babu shi Allah shi kadai ne mai mulki kaman kullum liman mulkul yawm illahi al-wahid al-qahhar الملك يوم الحق للرحمن وكان يوما wannan tashin kiyama yawman wata irin rana ce asira mai wuyan gaskiyar kafirina akan kafurai amma akan muminai Allah zai kawo da sauki har ma wani bawan Allah wani yace ina wallahi ina doke in ga lahiran nan wallahi ina doke in ga tashin kiyaman nan dace kai kowa yana jin tsoro kai kana doke ga ina za mu samu wannan irin rana ranan da annabawa duka za su zo dukkan waliye za su zo dukkan mala'iku za su zo Allah da kansa zai halarci wurin ai ranar ranar kallo ne ina aka taɓa yin wannan irin rana kuma in ta wuce yau ya yi wata saboda haka nake dokin rana to wannan sinarul ahbabi ne wato masoya Allah ƙanana ne kamar dai yaro yana goye a hannunsa a hannun uwarsa ya shi ana cikin wata damuwa shi bai san ma abin da ake mutum da yana hannun uwarsa ne bai bai da wata damuwa masu damuwa su ne manya Allah ya yi mana sauki imani mul
ويوم يعض الظالم على يديه يقول ذلك اتخذت مع الرسول سبيلا
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ranan ne dukkan wani azzalumin da ya shirka ko ya yi zalunci zai ciza hannayensa ba yatsa ɗaya ba ala ya dai hannayensa guda biyu zai ciza don saboda haushi da cewa ya yi asara kuma sababin saukan wannan aya akwai ibn mu'aidin wato ɗan babban manzon Allah ne domin shi jika ne عقبة ابن معيد ابن أمية بن عبد شمس شي جيكا نينا عبد شمس النبي كما جيكا نينا نهاشم da Hashim da Abdu Shamsin da Naufal da Muttalib babansu ɗaya shine Abdu Manafin masu waƙan suna kirari wa Abdu Manafin ce Abdu Manafin Amarul Badha'i auladuhu arba'atun khula'i مطلب وهاشم ونوفل وعبد شمس هاشم لا يجهل النبي جي كان هاشم ne shi gudun ma ibn mu'aydin abshami ne wato ji kan abdu shamsin ne wato dangin su sayyidina usmanu kenan dangin su abu sufyana to yana son annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mugun aboki ko makiyin annabi to shi mugu makiyin annabin nan shi ke cusa masa kiyayyen manzo Allah sunansa ubayyu mukallaf to in ya mai kudi ne da gaske shi ya kwatu mu'aidin din in ya dawo daga fatauci yakan kira dangi da manyan gari ya kira dina a zo a ci abinci to sai wannan din ta faru sai ya kira manzon Allah sahabbai suka biyo yace annabi yace ni fa ba zan ci abincin ka ba matukan kai ba musulmi bane yace kada kunyata ni kaga yanzu in ka tashi ka ji to ka kunyata ni cikin jama'a kenan na kira ka yace ni amsa kira wuri na wajibi ne amma cin abinci ni sai na ga sai na ga dama ni ba zan ci abincin ka ba tunda kai ba musulmi bane sai ce me kake so a yi yadda zaka zauna ka ci abinci nace ah ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ka bar wannan shikenan sai zauna ce shi ga sai kafirin yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abduhu wa rasuluhu shi kenan sai ya zauna ya ci abinci annabi ya ci abinci kamar abin kirki to da aka watsa sai wancan kafiri ubay ibn khalaf sai ya dawo ya ce kai mugun abokin na sai ce wani labari ne na ji ya faru a bayana ka bata kafi muhammadu ya ce wallahi in ban yi haka muhammadu zai kunya da ni ba na son ya fita ya cin abinci na shi yasa dai maza ka ce to ban yarda ba ni da kai har abada ba za mu sake saduwa mu yi wata abokantaka ba sai ka je ka mayar masa da abinsa ka yi ma tofi a rizkarsa shi kenan rashin rabo sai ya je ya mayar wa annabi da shahadarsa da yayi ya ce shi ba musulmi ba ne kuma zai tofa masa tofi zai tofi ya koma fiskansa shi kafirin sai ya zama kaman kaman kuturta a fiskarsa shi kenan sai shine shine shi ubayyudin yace shi ya girka doki ya ajiye shi ba zai ya dinga ba shi abinci sai ya samu wata rana nasara ya kashe annabi akan dokin annabi ce ko dai ni in kashe ka to ana nan annabi ya kaura daga madina daga makka ya koma madina aka yi yakin badar a yakin badar aka kashe shi ubbatum da abi mu'ayyid din an kamo shi a daure a kawo shi ga manzon Allah manzon Allah ce Aliyu ya kashe shi Aliyu ya sare shi sannan shi kuma wannan Ubay ibn Khalaf sai ranar Uhud wato wani shekare da aka yakin Uhud yana ce ina Muhammadu zan kashe shi ina Muhammadu zan kashe shi Ubay din annabi ce da Allah jama'a ku ba ni dama ku ba ni filin je in kashe shi annabi sai ya karbi abun duka ya ji ya buge shi sau daya ba jini ba kuma sai ya ta ihu ya kashe ni ya ta ihu suka ce rage dai ko jini babu ya fita kaɗan sai ya je mutu a wani wuri annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba kashe mutum ba sai wannan ubay ibn khalaf ashqan nasi man qatala nabiyyan aw qatalahu nabiyyun wanda yafi kowa rashin rabo wanda annabin Allah ya kashe ko ko wanda ya kashe annabin Allah ubay ibn khalaf saboda haka ake kokari a rabu da miyagun abokai a rabu da miyagun abokai mugun aboki zai kai ga duk inda baka tsammani ga dai mugun aboki inda raba wannan da ɗan uwansa annabin Allah wanda kakansu ɗaya dukkan su jikokin Abdulmanafin ne amma ya raba shi da shi tare da yana son sa da saboda mugun aboki to kowa ya mai da hankali ya ga wane ne abokinsa anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu wa kullu qarinin bil maqarin yattali idan kana so ka san wane ne mutum to ka dubi abokansa da suke yawo tare da shi yadda abokan nan suke shi ma haka yake ko abokantaka haka take kamar dai ka ɗauki ruwa ka ajiye shi wajen wuta kar ka yi niyan ɗumamawa amma ka ajiye ruwan wajen wutan ka tafi ka daɗe sun yi aboki kenan ka haɗa su abokantaka kenan in ka dawo abinda duk wutar za ta yi maka abokin wuta zai yi maka shine tafashashen ruwa abokin wutan nan sai ya yi maka ma fiye da wutar abinda za ta yi maka domin ita wuta za ta yi ɗabi'ar ta ɗaya ne ƙonawa shi ku abokin wuta shine tafashashen ruwa zai yi halin zai yi halin abokin nasa halin abokinsa konawa halinsa shi kuma mamaya da an kwarawa mutum ruwan tafashashen ruwa gara ko kwara masa garwashin wuta kaskon wuta da kaskon ruwan tafashashe in an kwara wannan an kwara wannan shi mai wuta sai ya warke wanda aka kwara masa tafashashe bai warke ba saboda haka ne sai mugun aboki mugun aboki ba kyau kun ga dai mugun aboki yadda ya wannan mutum يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا yana cizon yatsunsa a lahira ce ina ma wayyo kai tona ina ma da ni na rike annabi Muhammadu na mai da shi ne abo masoyina ina ma da na rike annabi Muhammadu na mai da shi shine masoyina ya wailata laifin
ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila wayyo Allah kai don halaka na ina ma da ban dauki wannan wanen wanen nan ba ba za faɗi sunan cikin Qur'ani ba wanen nan mugu makiyin da an bari fir'auna amma shi ba faɗe shi ba Abu Jali ma ba faɗe shi ba ina ma da ban riki wancan aboki khalili na ya zama shine bada'i na ba wanda ya baddani shi Ubay ibn Khalaf din abokin nasa la ya resa ila matta fulanan kalila ina ma da ban dauke shi masoyi na ba ga shi ya halakar da ni
وكان الشيطان للإنسان خذولا
أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا لقد حقيقة أضلني أبي بن خلف يا بدني إنجي بتمنو أبي أبي معيط لقد لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني يا بدني يا حناني جن القرآن يا حناني yadda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah bayan ko ya same ni shi la ilaha illallah muhammadu rasulullah din wa kana shaytanu lil insani khazula amma shedan da badarwa yake shedan da zamarwa yake shedan ne ya zamar da shi ya zamar da abokin nasa ya ja shi abubuwa duka yadda suke faruwa yanzu mu anan Najeriya da sauran duniya duka wato haka Allah ya kawo jarraba duk wanda ka samu mai iko a duniyar nan yanzu dole in ka jefa masa ingilishi zai amsa ko faransa in bai iya ingilishi ba bai iya faransa ba to da kyar zai mallaki wani abu mai yawa a duniya dole sai ka zama almajirin ingilishi ko almajirin faransa ka zan wani abu a duniya to waɗannan mutane dole sai ka zauna da su tun kana ƙarami ku yi makaranta tare sakandare har ku je jami'a tare har ku je yakin bautan ƙasa tare har ku zo ku zauna maganar neman aiki tare har ku so mu aikin kuna zaune tare to wannan tarayya ba za ta bar mutum lafiya lau ba dole sai ya kwashi wani abu saboda haka ne kake gani yawancin zaman musulmi da abokansu wanda suka yi makaranta da su ya fi yawa akan zamansu da musulmi yan uwansu na gida musulmi yan uwansu na gida sai ranar ɗaurin aure ranar jana'iza ranar suna suke zuwa su tar da mutanensu amma wa'ancan ko kullum ana tare da su to kullum kuwa duk wanda yake tare da abu mai zafi zai dauki zafi irin wancan din kuma har ma yayi abin da wancan din na asalin baya yi ya mai abdu zalimu ala yadayhi kabulu ya laysa takhadtu ma rasul sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad dhallani an dhikri ba'da iz ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khazula haqiqa shaytan inna shaitan lakum aduwwun fattakizu aduwwa shaitan makiyi ne mai masa riƙon makiyi mai zamar da mutane mai tabar da mutane
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا yana bin hausa? haka ji? yana bin hausa ko? to kai haka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da kawai a cikin wannan larabci kace ka tabbata Allah shi kadai ne ubangijin mu shine mai zaba shine mai gasa shine mai koyi mai kowa shi kadai ne ubangijin mu da muke bauta bauta ba wani ko kace ka tabbata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne aiko da wannan addinin Islam wanda muke yi kuma kace ka tabbata Annabi Isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne mai daraja wanda Allah ya aiko shi kamun aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma shi an aiko shi da wani abu mai ban mamaki Allah ya yi Adam ba shi da uwa ba shi da uba, ya yi Hawwa'u ba ta da uwa, sannan ya yi annabi Isa kuma yana da uwa ba shi da uba, sauran mu kuma sauran wanda aka yi mu da uwa da uba. Masu uban ma ai ba uban da yake shiga cikin uwar ya kera jinjirin ba, abin da aka saba yi dinnan shi yasa shi yake yi, ba da wani ikon yin wani abu. Tunda Allah ne yake kera jinjiri cikin uwar kowa, haka Allah ya kera wannan babban jinjiri annabi Isa cikin cikin Maryamu saboda kowa ma bawan Allah ne ba Allah ba shi da Allah mai ne da wala mai wala da wala mai kullu ko na ka yadda da abin da ka faɗa ha ka yadda ka ce alhamdulillah ka zama musulmi alhamdulillah ka zama musulmi yesu nan ka na da bulus bulus yanzu wani suna ke sanar musulmi abdullah ni ma suna na kenan wani ma da abdullah yanzu za ka je kai wanka a koya maka sallah kullum muna da sallah biyar mu musulmi tare da kai kuma za ka kame bakin ka za ka sha ruwa ba sai rana ta faɗi in dare ya ce kai niyya za mu karasa wannan azumi tare da kai Allah ya baka dukiya kai zakka Allah ya baka dama da lafiya da kuɗi ka je kai haji ma yadda musulmi ba za cin alade kai ma nan gaba za ka ci alade ba kenan alhamdulillah mun yi maka murna ba shi abun yin riga وقال الرسول يا ربي إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول da wani annabi ne sai ka je Allah ya ce kala nuhun kala musi amma wannan babban manzo ba haka ba za ce kala muhammadun ba ya za a ce faqalar rasulu faqalar rasulu kowane annabi Allah yana kiransa da sunansa amma banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abinda wannan babban manzo yace yace ya rabbi ya ubangiji na inna qaumi mutane na ittakazu hadha alqur'ana mahjura sun mai da wannan qur'ani na wanda nazo da shi abun kauracewa sun yi karbarsa to nan za a ci gaba da bashi hakuri za a ci gaba da bashi hakuri da buga masa misalai sai surar ta kare an shiga wata sura a bashi amsa la'allaka baqi'un nafsaka Allah yakunu mu'minin to wai tunda ba zai imani da qur'anin ka kashe kanka zaka yi kai hakuri mun gaya maka kissoshin annabawan da suka riga ka inna qaumin yattakhadhu hadha alqur'ana mahjura saboda haka duk wanda yake da qur'ani gidansa ya riga karanta shi in kana da qur'ani guda biyu in kai karatu a cikin wannan gobe kai karatu a cikin wancan kar mutum aje qur'ani baya karanta shi ba kyau ya zama ya kaurace wa qur'ani kenan وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا haka abin yake ya rasulullah kai hakuri haka abin yake wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min mujrim mun sanya wa kowane annabi mun masa makiya daga cikin miyagun mutane ba ba kanka aka fara ba wa kafe bi rabbika hadiyan wa nasira Allah ubangijinka ya isa mai shiryarwa in ya ga dama zai shiryar da su walau sha alhadikum ajma'in da Allah ya ga dama da ya shiryar da kowa da kowa to yadda ka ganin nan haka ya ga dama kuma ya shi mai taimakon ka ne zai taimake ka ya rasulullah za ka gamu da nasaran Allah nasrun min Allah fatun qarib wa bashiril mu'minin inna fatana laka fathan mubina yaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza Allah zai baka taimako fiye da yadda kake tsammani ya rasulullah so kuma Allah zai shirye da waɗanda ya ga dama a cikin su waɗannan kafiran da ake magana su yawancin ƴaƴansu daga ba sai suka zama sahabbai wanda samu zama wa sahabbai suka zama tabi'ai kaga mugun mutum kamar Abu Jahali yana da ɗansa Ikramatu Ikramatu ya zama musulmi ranar fatu makkata ran an shira tana da shekara takwas annabi ce jama'a ga Ikramatu dan Abu Jahali ya musulunta zai shigo gidan mu Allah kar ku riga zagin ubansa kaji annabi ya hana a zagi Abu Jahali mugun nan saboda kada ran Ikramatu ya bashi kai ina ka samu daman zagin manyan waliye don kana wa'azi ba musulunci ba ne ikramatu dan abu jali ya zama musulmi khalid dan walidul mughira mugun kafiri ɗansa khalid ya zama ya zama sahabi saboda haka Allah mai shiryarwa ne zai shiryar da su waɗanda ya ga dama kai kuma ya dinga baka nasara kenan har tashin kiyama ya rasulullah وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا har yanzu daga cikin maganganun da kafurai suke faɗa sun ce laula nuzila alaihi alqur'an yanzu kan ya zama kame kame ma ashe qur'anin kun yadda ana an saukar da shi wai me yasa qur'anin nan naka ba a saukar da shi gaba ɗaya ba yanda muka ji labarin an saukar da attaura gaba ɗaya an saukar da injila gaba ɗaya zabura an saukar da gaba ɗaya amma kai naka gutsiri gutsiri me yasa ba a saukar da qur'anin gaba ɗaya ba yanzu tunda sun yarda qur'anin daga Allah yake ba kamar yadda suke cewa shi ya shi ya kago abinsa ba to me ya kuma na neman a kawo shi gaba daya ba saukar da qur'ani gaba daya ba an saukar da shi gaba ke daya daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza wato tsakanin alamul malakut da alamul ajisam alamul nasur ya zauna a wannan wuri shekara 23 ana saukar da shi a cikin shekara 23 in bukata ta taso ko wani ya yi tambaya ko ana so a ba da amsa ko ana so a wayar da kan mutane a dauko a saukar in ya sauka annabi shi wannan abin da ya sauka a sa cikin suran da ake ambato abu kaza haka aka yi ta saukar da shi a cikin shekara goma sha uku an saukar da alkur'ani kusan kashi biyu daga cikin kashi ukunsa duka a cikin shekara goma sha uku nan ne aka saukar da su da Allah ya ce ya ba shi umarni ya kowa madina kuma da ya kowa madina can aka saukar da fiye da kashi ɗaya daga cikin kashi ukun alkur'ani ya an fara da ikra bin rabbika sannan aka koma aka karasa da wata uyawan turja'una fi lillahi sura kuma aka karasa da iza jaa nasrullahi me yasa ba a saukar da qur'ani nan gaba ɗaya ba sai kashi kashi lauran da alqur'ani jumlatan wahida me yasa ba ka da jumla gaba ɗaya ba to ai da an saukar da manzo Allah qur'ani jumla gaba ɗaya shi ba annabin duk duniya ne gaba ɗaya har tashin kiyama to ai sai ya zama malamin makaranta kenan yanzu a yi darasu yau gobe ma a yi darasu ji ma a yi darasu a'a a saukar da waɗannan ayoyi a haddace su a yi aiki da su a sake kawo waɗansu su ma haddace su a yi aiki da su manzo Allah sallallahu alaihi ya bar duniya yana da sahabbai dubu ɗari da ashirin da hudu tabbacin dubu ɗari da ashirin da hudu na duk gaba ɗayansu mutum tara ne kawai mahaddata mutum tara ne kaɗai mahaddata wanda suka haɗa ƙur'ani gaba ɗaya sai da wannan ya haddace kaza wannan ya haddace kaza wannan ya haddace surori biyu wannan ya haddace surori har ma sabu suka ce mu a wurin mu idan mutum ya haddace bakara da ali imran sai zama babban mutum a wurin mu saboda haka ne su in sun in an saukar da ayoyi su karanta su sannan su fahimce su sannan su yi aiki da su kamun waɗansu ayoyin su zo shi yasa ba a samu ma'addatan da yawa a zamaninsa ba sallallahu alaihi wasallama ko ba mutum tara ba ko mutum uku ne suka tace Qur'ani sun yi sama duk duniya gaba daya annabi shi kadai ne ya kawo Qur'ani gashi ko ya gaba duniya yanzu duk duniya ba inda ba Qur'ani duk duniya ba inda ba Qur'ani kuma duk duniya ba inda ba a karanta Qur'ani alhamdulillah mun gode wa Allah da ya bamu wannan alqur'ani wanda duk inda yake albarka tana wurin kitabun wa hadha zikrun mubarakun anzalna alqur'ani littafi ne mai albarka wanda Allah ya saukar da shi duk gidan da ya fi kowane gida ƙur'ani ya fi sauran gidaje albarka duk mutumin da ya fi kowa sanin ƙur'ani ya fi sauran mutane albarka dukkan a ƙasar da ta fi kowace ƙasa ƙur'ani ta fi kowace ƙasa albarka yanzu da duniya babu ƙasar da ta kai najeriya mahaddatan ƙur'ani duk duniya ba ƙasar da ta kai mahaddata najeriya mahaddata alƙur'ani domin saboda yawan ƙasar gashi ma kullun shekara bangaren mu kadai banda sauran yan uwanmu kullun shekara muna fitar da mahaddatan qur'ani tsakanin 600 da 700 kowane shekara cikin makarantun mu a cikin makarantun mu na haddan qur'ani guda 160 kullun shekara muna samun sababbin mahaddata 600 ko 700 kullum alhamdulillah muna gode wa Allah da ya bamu alqur'ani mun gode wa Allah da ya bamu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun gode wa Allah da ya bamu alqur'ani لو نحن نزل القرآن جملة واحدة كذلك نسب كذلك الله ce haka ne haka muka yi ba mu saukar maka da shi gaba ɗaya din ba yanda suka ce yadda ka za ganin na haka muka so mun yi haka ne linusabbita bi fu'adaka domin zuciyarka ta natsu ta tabbata da rike abin da aka samu a koyar da shi sannan kuma mu kawo wani warattal na mun jeranta shi tartilan jerantawa sallallahu alaihi wasallam فلا ياتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا duk misalan da suke buga maka misalan banza mali hazar rasuli ya kulu tsam wa yamshi fil aswaq cewa laula unzi ali malakun fa yakuna ma hu nazira cewa kaza kaza duk abin da suka faɗa mu kawo magana ɗaya sai ta buge maganar su gabaki ɗaya duk maganganun da suka faɗa cewa qur'ani ba maganan Allah bane maganan annabi ne waɗansu mutane suke kawo suna karanta masa sai da yamma har da Allah ce kariya kuke yi shi alqur'anin nan daga Allah yake za a bada an bada amsa anan قل قل قل قل قل الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما kuma sai an gama wannan rigingimu gaba daya an kissanta wa manzon Allah kissoshin annaba hankalinsa ya nazu an gama da ƙarshe zai ce wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisan arabiyyin mubin duk kowa ya faɗi abin da ya ga dama wannan alqur'ani saukarwa ne na ubangijin talikai shi ya saukar da shi farattalnahu tartila a rike qur'ani jama'a a rike karanta qur'ani a rike karanta qur'ani a rike qur'ani a karantar da yara alqur'ani alqur'ani ya zauna cikin zuciyarsu kaman su girma a karantar da su alqur'ani mutane su koyi alqur'ani wanda bai samu ya koya ba kuma ya karanta kul huwallahu da yawa in ka karanta kul huwallahu kafa uku saboda baka samu haddace qur'ani ba in karanta kul huwallahu uku kafa uku Allah da fadalarsa ya baka ladan saukan alqur'ani kada sake a karanta Qur'ani a rike Qur'ani da kyau wannan Qur'ani gefen sa yana hannun Allah gefen sa yana hannun mai kamawa kar ka bar kanka a baya kai ma ka kama ka je wajen Allah gefen sa yana wajen Allah gefen sa yana wajen mai kamawa to mu kama mu je wajen Allah tare da wannan Alqur'ani kar ai wasa da shi a karanta shi ai aiki da shi a karanta shi ai aiki da shi
الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الذين يهجرون إلى جهنم على وجوههم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا mun ji an ce wai kai kana tafiya kasuwa kana cin abinci kana tafiya kasuwa to mai tafiya kasuwa ai da kafafuwansa guda biyu yake tafiya fa mai yamshi mukibban ala waji ade an man yamshi sawiyan ala sirati mustaqim kai da kafafuwan ke zuwa kasuwa su kuma ranar lahira wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'awihum jahannam za su tashi ranar lahira da fiska suke takawa har zuwa wuta mai tafiya da kafa ya je kasuwa da mai tafiya da fiska kanta takawa da fiska har cikin wuta wane ne abin abin dariya bai tafiya zuwa wuta shi da abin dariya ba mai zuwa da kafa biyu zuwa kasuwa ba wannan asirin yawan kiyamati alazu umyan wa hukuman wa summa suna makabi suna baibayi suna kurabe suna tafiya da fiska to kai kuma kana tafiya kasuwa din da kafafuwanka guda biyu sallallahu alaihi wasallam fanajuru alladhina yusharu an rawju ila jahannama to kafiran za a tashiye su ne ila jahannama wadaka sharrun makanan wa dallu sabila wato su za a tashe su ne daga kaburburan suna takawa da fiska har ma wani sahabi ce ya rasulullah yaya mutum zai rika takawa da fiska sai ce Allah da ya ba mutane iko su taka da kafafuwansu shine ya ba waɗannan iko su taka da fiskokinsu amma bai ba baki ai mai tafiya ma da kafa ɗaya yake tafiya mai kafa biyu ma ai da kafa ɗaya yake tafiya sai ya ajiye ɗaya sannan ya kai ɗaya ya ajiye ɗaya ya kai ɗaya da kafa nawa kenan ke tafiya da kafa daya sai ya aje daya kafar sannan ya dauki daya ya sa a gaba sai ya aje wannan sannan ya dauki daya ya sa a gaba ai tafin tafin kafa din da tafin fuska ai suka ba za su zama wani abin mamaki ba Allah da yasa masu tafiya da kafa suke tafiya da kafa shi yasa kafirai suke takawa da fuska don a wulakantar da su a nuna musu wulakanci dukkan gabobin dan adam ba gabar gabar da tafi daraja a wurin sa kawai fuska to sai aka mai da ita ita ce abin taka ƙasa ƙasan ma ba irin ƙasan mun nan ba ƙasan wuta ne suke taka har zuwa cikin wuta allazi na yushiru na wajen ila jahannama ulaika waɗannan sharrun makana su suka fi samun mummunan wuri mummunan kama akan mai tafiya da kafafuwa guda biyu zuwa kasuwa wa zallu sabila su suka fi bacewa ba masu jin maganar manzon Allah ne suka bata ba waɗannan su suka bata فجعلنا معه فجعلنا معه أخاه هارون وزيرا
ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا كي هقول يا رسول الله دابن نك سامون كيا سامو أنبا يوم قوانك كامون كزور ولقد حقيقة آتينا موسى الكتاب من بعد النبي موسى للتابي التوراة ببن للتابي باين القرآن وجعلنا معه أخاه, أخاه هارون وزيرا sai muka muka sanya masa dan uwansa ya zama wazirinsa wato don ka nemi abokin kirki kaji abokin banza yadda yi wa wancan mutum to ga inda abokantaka ta kirki yan uwantaka ta kirki take yadda annabi haruna yake da annabi musa muka sanya annabi annabi haruna shine wazirinsa yadda ya roka wajalli waziran min ali haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri yadda ya roka mun yi masa haka mun mai da haruna mataimakinsa mai daukan nauyinsa nauyin aikansa قلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقلنا مكتي موسى موسى دا هارون اذهبا كتبي بآياتنا دا آوين مقدا ترى إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا zuwa ga mutanen da na riga na gaya maka mun aike annabi Musa da sun karyata ayoyin namu kazzabu bi ayatina kuma mun gaya maka wa dammar nahum tadmira mun harakar da su harakarwa yanzu ana ba da jumlolin da za a fassara ne cikin surar gaba gashi yanzu an ba da jumlar jumlar annabi annabi Musa da Haruna in an shiga cikin wannan sura ta gaba sai a kawo tafsili a kawo bayani mai yawa na Musa da Haruna tun daga kusan farkon surar har zuwa wata alif na ba Ibrahim sannan kuma daga nan zaka ji an kawo Adam wa Samudan wa asabar rasikhuna bayna zalika kasira kullun darabna lahu al-misal kullun tabbarna tadbira duk abin da aka fara nan jumlolin da aka fara duk sai an fassara cikin suratul shu'ara na ana bada kanun labarai in an je kuma can a bada labarai filla filla a cikin suratul shu'ara
وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما
من الزوائل قبل أن كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وآتنا للظالمين عذابا أليما وقوم نوح سوما كامون آه النبي موسى عند هارون قوم نوح متان النبي نوح آه وقو- لما كذبوا الرسل سوف قرية من ذني أغرقناهم من ظلم يدسوا شكين طوفانا أغرقناهم لما كذبوا الرسل وجعلناهم للناس آية سيما كما يلسوا آية هلكت دكافرة أسئلة دمومنين مكما يلسي آية saboda haka ne in ka shiga cikin suratul shu'ara din duk kowace kissar ta wani annabi in a kissar ta ta an halakar da kafirai an tsayatar da muminai to sai a ce inna fi zalika la aya wa ma kana aktharul mu'minin inna fi zalika la aya wa ma kana aktharul mu'minin to wannan ayan da take nan wanda aka ajiye anan ita zalika dauka aka amfani da ita can mun halakar da kafiran annabi nuhu wannan abu ya zama aya haka kuma kowanne kafirai muka halakar da su ya zama aya kullum wa anjayna allazina amanu wa kanu yattaqun mun tseratar da mu'minai da annabin su masu tsoron masu tsoron Allah da annabin su su ko mun halakar da kafirai kullum haka ake cewa mun tseratar da mu'minai da annabin su mun halakar da kafirai haka abin yake tafiya kullum wa gamanu illa ma kazzabu agarnahu وجعلنا للناس آية وآتنا للظالمين وتوضع ظاهر كنما تقول وآتنا لهم سيئة وآتنا للظالمين wannan azzaluman wanda suka cuci annabi nuhu shekara dubu ba hamsin yana musu wazi bai samu komai ba sai trip daya kawai na cikin jirgin ruwa abin da ya samu kenan wa kana lizzalimin azaban aliyah mun shirya waɗannan azzaluman azaba mai radadi banda azaba tufan banda tufan ne a mimma qadihimu mimma qadi atihimu urquru urquru nara saboda yawan zunubansu da kafircin su an shigar da su cikin ruwa suka dulmuye sai suka bulle cikin wutan jahannama
وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا haka kuma adawa mutanen annabi annabi hudu wanda suka zo bayan tufana wa samudan da samudawa to adawa na biyu kenan mutanen annabi sali wanda suka zo bayan harkar da mutanen annabi hudu wa adam wa samudan wa asabar rasi da mutanen annabi shu'aibu wato ashabu laika kenan sune mutanen rijiya wasabun rasi wa qurunan baina zalika ziya da kuma tsara iri iri daban-daban a tsakankani in ka duba kaga nan an jeranta an an kawo annabi Musa da Haruna an faɗi annabi Nuhu sai aka bi Adam wa Samudan wa asabar rassi wa qurunan bayna zalika kasira to a ciki akwai wata alayhi na ba Ibrahim wanda bai zo a nan ba a ciki kuma zaka saddade abin da bai zo nan ba da yawa ya zo cikin wancan wajen tafsiri din wa Adam wa Samudan wa asabar rassi wa qurunan bayna zalika kasira to alhamdulillah na'am Allah ya sa mun sani ai sallar juma'a wajen ma'aikacin post in ya samu yayi in bai samu ba Allah zai ba shi ladan sallar juma'a shi ma'aikacin post an samu dama an dace lokacin ba lokacin aikinsa ba ne ya je sallar juma'a ran da kuma dace da lokacin aikinsa Allah zai ba shi ladan sallar juma'a tun da yake ma'aikaci ne na fos masu kiyaye rayukan mutane da dukiyarsu da mutuncinsu da addininsu da hukuma ta addini ce.
shi ya zane ka jariya ne. Yana sana'a amma sana'a nashi yana ba da bashi. Wani bayi zai ba da bashi masu gaban masu suna yi kawai sai ya samu malami amma malami ta shi ne sai ya bar malami na mai ko Allah a kan wannan ba ma su je su kan abin da ake yi shi ne zai tambaya da shi ya dace
kamar mai ta min ban gane ba mutum ne yana ba da bashi to yana ba da bashi amma masu bashi suna ta wuri wurin biyan bashi suna ta wurin biyan bashi amma sai na wani malami to wanda yake ba da ni ka bane to sai ya tashi yana mai ko Allah kan wannan mutane su biya akan su biya shi kan su biya shi a duk mutum ya roƙi Allah akan a biya shi bashin sa laifi ne ai duk duk damuwar mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ka roƙi Allah ko da gishirin miya ka rasa ka roƙi Allah ko da takalmin ka ne tsinke ka roƙi Allah a kulla maka ai shi ba da dan adam ba da wani karfi walle mumini ba da wani karfi banda addu'a addu'a nan ita ce karfin mu ai to Allah ya kiyaye mu Allah ya jiga mu Allah ya jiga iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman mu da saka shi mu da alheri Allah ya saka shi mu da alheri Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu da addini mu ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya karya kafirci duk abin da zai danne musulunci Allah ya karya abu duk abin da karya musulunci Allah ya karya abu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali masu taimakon mu Allah ya taimake su masu neman addu'a wurin mu Allah biya bukatun su Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka na sallallahu alaihi wasallam duk inda fitinu suke damu musulmi Allah ya yi mana albarka na sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الله